أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر نعم
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في العذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله أكبر
ayoyin da suka bata sun yi bayani in yadda siffofi na munafukai na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma irin azabobi kashi-kashi-kashi-kashi da za a yi musu tun daga duniya har ne zuwa lahira kuma sannan mun yi bayani akan cewa ayyukansu da manufarsu da ajandarsu su na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama daidai yake wato tsabikan na'ad bin na'ad kwabo da kwabo da su kuma hausa suke faɗa babu wani bambanci saboda haka yi bayani inda haka ne kuwa to ya kunce rikirkicewar addini a wannan zamani to daga gare su ne tun da ya kasance mutane ba su bi tafarkin Allah daidai ba to kuwa su ma ba za su ga daidai ba shi ne za mu ta ganin irin abubuwan da suke faruwa a wannan zamani a wannan lokaci a wasu ƙasashe da kuma ƙasashe na musulmi duk inda dai kaga ana rigima ƙasar musulmi ce duk inda ka ga cewa ana musifa ana bala'i ana yunwa ana talauci ana ƙasar musulmi ce amma banda ƙasar waɗanda ba musulmi ko a nan ƙasar ne akwai ɓangaren da ba musulmi ba sun fi ɓangaren musulmin kwanciyar hankali su musulmin ko da yaushe masu ne irin yadda suke cikin masifu da bala'ai iri iri iri iri da haka da kaki an ce in kunne ya ji jiki ya tsira ba mun ce ba mafita sam-sam babu mafita sam-sam babu yadda za a yi ya kasance a daga cikin waɗannan bala'an da waɗannan masifu ta ko'ina ba ta ɓangaren hukumomi ne ko ta ɓangaren talakawan ne ko ta ɓangaren waɗanda suke ‘yan siyasa ne ko ta ɓangaren mawa ne ba yadda za a yi mu iya fita daga cikin wannan mu koma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya gan mu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين kune sama kune maɗaukaka kune masu faɗa aji in dai kuka yi imani dole sai mun koma ta farki na koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine koyarwa ta sufaye wanda ita ce maganar gaskiya baka taba ji a duk wani abu da yake faruwa da yi da kwayar zarar masu wannan bin tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallama an same su da hannu ciki da baka taba samu baka taba samun sa hannu kamar ke samu dinki a ciki da kun yi sa mutane ba za su faɗa me yasa ba za a gane me yasa wanda kuma Allah ta'ala ya rufe su da tafarkin na sufaye ba za su tsaya a kan sufanci ya kasance kuma dukkan wani da aka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa akan cewa za a ji irin wannan mafita daga wajensa a ci gaba da wannan bayanan da yake a ci gaba da wannan hawa mafitar da yake yi mai ce ni ba kai su a duniya suna yin waɗannan ƙoƙarin amma kuma sama waɗancan ba su daina ba waɗannan kuma ba su koyi da irin waɗannan maganganu in dai har ya tabbata in ce duk a littattafan tarihi da larabci aka rubuta da wanda harshe aka rubuta kowane irin harshe aka rubuta shi in an zo kan tarihin addinin musulunci dole babu yadda za a yi wuce sai an kawo wannan babban babi na tasawufi kamar irin dukkan littattafan hadisi gaba daya in je za su kawo hadisi الحساب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك wani tabon hadisin ne ba hadisin wa hadisi ne na mala'ika jibril hadisi na tsaye na umar hadisi ne wanda bayaninsa ba a ji shi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama ba saboda muhimmancin shine musulunci shine addini shine ruhin komai na rayuwar musulmi duniya da lahira don ku shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi ya nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake so shi kuma jama'ar wannan lokacin ya kasance sun yi saboda ka Allah subhanahu wata'ala takanas ya turo mala'ika jibrilu don saboda ya koya wa musulmi wannan babban babi lokacin da mala'ika jibrilu ya tashi ya tafi sabai suke cewa sai ko muka tambayi ba a daɗe ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mu kun san ko wannan waye ta kuma ba ta shafi ba a ce wa ne to kuma zan ba a taɓa ganin sa ba kuma me kyakkyawar siffa me tsafta ne kuma ya zo ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa gwiwoyinsa a dangane da gwiwoyin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannayen sai a kan hannayen ko hannayen a cinyoyi da kofi siffar ma kawai ta isa kasance sahabbai kasance sun riƙe ta ana so ne su fahimta sadaka wanda zai tsotsin ya zo da siffa ba irin wacce suka sani ba ya zo ya yi abin da ba wanda ya taɓa yi ba ya taɓa zuwa ya zo ya zauna a gaban annabi da faɗa su da suke zama cikin irin wani ladabin da ba taɓa gani irin ba tawali'in da ba taɓa gani cito wanda ya zo yake muku wannan bayani mala'ika jibril ne ya zo ya sanar da ku yadda al'amuran addini babu wani babi na ibada wanda aka taɓa turowa mala'ika jibril ya zo ya wannan kasuwa sai a wani kamar idan yadda malamin makaranta yake so a fahimci subject ɗin da yake so yake so ɗalibai su fahimta yana ganin shi idan yi bayanin ko da sun fahimta ido za su manta kuma ce ido ba kare na wanda nake gani kullum su ce ga wannan malamin ya gayyato wani malami masanin wannan abun ya zo yi wa ɗaliban lacca insha Allah in yi gama wannan laccar da hoton malamin a zuciyarsu da yadda ke buɗe baki ke magana da yadda yake bayani gaba ɗaya hankalinsu da idonsu da kunnansu ya koma kan wannan malamin kuma sun yi da tun da makaranta ta gayyato shi tun da malam ne ya gayyato shi sun sa lallai ya fi malam zai bayani fiye da mutum zai zauna a zuciyarsa har abada wannan ce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ke turo mala'ika jibril ya zo ya yi wannan shi ne wannan al'amari ba kare ba ne cikin littattafai na hadisi da kuma kowane littafi da aka rubuta na tarihi idan ya zo yana yin maganar tasawufi zai ce da kai a halin sunna wal jama'a su ne sufa saboda lokacin da addinin musulunci ya zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa yi wani abu ko ya riya ya tabbatar qur'ani yanzu zai sako ya fallasa shi kada kowa ya zama cikin cikin duk da sai na abubakar shi ma wannan lokacin ya kasance safai suka zauna jama'ar wannan lokacin kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baya abin da ya ba tafiya ne waɗansu suka yi rudda amma dandanan sai na abubakar ya dawo da su kan hanya ya gama da su da shugaban yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine daman yana ashi tun da suka ga haka har zuwa ƙarshen kalifancinsa ba a taɓa samun wani wanda ya kauce daidai da ƙidarin din ko kuma bayan zara ko kai garin da da kuma kauce da kan addinin musulunci sai na umar ku da ya zo su yi mana bulala kasuwa zai shiga rumfa-rumfa shago-shago yana kun mutane yana da suna ɗabbaka addinin musulunci shi ne shugaban hisba ya asasa hisba na farko ya saka babbar kwamanda shi ne sharon ya saka kwamanda a shifagin na al'amsari wacce ta zama ita ce mace saka ta zama mace darakta kwamanda sau daga shi ma shekarun da ya ba a samu wani abu da mutane za su kauce ba haka ba lokacin sai na Usman shekara shida na farko aka zauna a kan haka shekara shida na ƙarshe addinin musulmi ya ci gaba da faɗaɗa ya ci gaba da yalwata waɗanda suke a waje suka shigo waɗanda ya kasance a nesa suka shigo musulunci dama kuma akwai aƙidar su ta ƙin musuluncin da yaya za su yi su rushe sai ga su a cikin musulunci a rigar musulunci sai da ka suka ce yin zagon tsakasa iri iri iri iri ko da ka mutane suka bar wannan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam na isani su koma kowa yake yin abin da ya ga dama kowa da dama suka yi ga maganar tara dukiya neman mulki neman suna neman alfin sai yan tsirari su ne kaɗai suka rage waɗanda suke yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake haka ta kawo inda irin gida ɗaya na annabtaka su zo su gaba da a junansu kowa yana hari ne ta shiga kowa yana harin ya galaba da ɗanɗansa a yadda kusa yi kasance halifar manzo sallallahu alaihi wasallam a usman bin nurai a raka'a ɗaya yake saukewa qur'ani a kan aba daidai mukamin ibrahim ya zauna raka'a ɗaya ya sauke qur'ani kullum azumi yake kullum karatun alkurani daga aka hauro yana azumi yana karatun ƙur'ani aka kashe shi aka yanka shi sahabbai ne fa da wa'insu tabi'a kafin ya shiga zama gida kawai aka yi ma taurin kaya lada in ya fito masallaci ya hau numbari in zai kudu ba a daga siyasa ko ba ma so sai ka ji abin yadda ya lalace yana yawo titi bai isa ya fito ya yawo a titin madina ba sai a jife shi to yamin haka sai waɗancan tsirarin da suka ware suka ƙi shiga cikin wannan rukamin suka ƙi shiga cikin wannan sharholiyar da wannan kaurar da wannan zaman ƴan lullurar da babu wani shugaba da zai iya sun bar Allah ɗin sun bar annabin sallallahu alaihi wasallama balle kuma wanda ya kasance shi ne ya zama wakili duk daraja daraja ɗin ta sai na usman sai ta kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yanzu babu abin da zai cutar da usman duk abin da ya aikata an gafarta masa ya bashi yassa aure duk a sahabai ba babu wanda ke haka yi wa haka tara su ya sake ɗaukowa wata ya ba shi tara su ce wallahi da wata da zan sake ba shi sa ke ce da shi zun nurai ne mai hakke guda biyu saboda ya auri ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu amma ku duba kan da aka yi masa a wannan zamani saboda ka waɗannan waɗanda suke tsirarin saboda ka take gaskiya gaskiya in dai har ne kasance muna so mu tsira da addinin muna so mu tsira da aqidar muna so mu tsira da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai muna so mu ci gaba da abin da alkur'ani ya dora mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu lallai mu rabu da waɗannan gabaki ɗayansu mu ƙaurace sau da suka ƙaurace su koma waje ɗaya suna tunowa irin abubuwan da suke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka lura da su to aka rasa kuma laƙabin da za a ba su in ka ce sahabbai ai sahabbai ne babu wani lakabi wanda ya fi sahabanci bayan annabta in ka ce tabi'ai babu wani matsayi da ya fi na tabi'i bayan sahabantaka bayan matsayin sahabi to me za a ce da su da sai aka lura da irin abubuwan da suke yi daga nan ne aka lakkaba musu suna wasu su ɗiba amma kafin aka yi sunan ƙarshe sai da aka yi ta kawo maka wani sai ce makaranta alƙurrawa saboda an ga su ne kaɗai suke karatun ƙur'ani suka duk wani sha al'ubadu masu yawan bauta saboda an su kaɗai kawai suka ware suke bauta wa Allah su wani bin a ce al'ulama malamai saboda an ga ba jahilai ba ne suna yin bautan ne da duk abin da suke da ilimi a dai ƙarshe da aka lura da cewa kuma ba wani da zancen duniya tufan ma da suke sakawa tufa ne wanda shi ne ya fi kowanne a wancan zamani amma a wannan lokacin namu na boyil da sauran irin ya fi kama hutsa da shabuki su sai suke saka a koko wato shi ne irin tufafin da aka saka da gashin dabbobi zai fi ƙarfo kun ba daɗin ka da larabci shi ne asu gashin dabbe saboda haka ake ce da su sufa duk littafin tarihin duniya ya kawo wannan ba wai sai na musulunci ba kuma ko da me aka rubuta shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama suwaye ahalus sunna yace waɗanda suke kan abin da nake yi da ni da sahabbai da Allah ba su bane waɗanda su ne masu haurawa ya zama su kashe haji su ne masu san kare dukiya su ne wajen neman girma su ne wanda suka kawo duk wannan hargitsin su suka haɗa musulmi fada da yaƙi da kashe junansu su ne shi ne za mu kawo irin waɗannan littattafai a karatun jiya littattafai irin na shekari jami'a wanda shi ne su ai littafin nasu irin su irin waɗannan littattafai amma dai littattafan duniya in dai an rubuta shi akan tarihi zai kawo wannan magana da nake so saboda ka idan ka samu wani wanda ya kasance baya yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to ka tabbatar cewa ba sufin na gaskiya ba bisa muke kira ga wanda suke danganta kansu da tsarika da sufaye ya kasance lallai su bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda asalin su yake ga yadda mafarin su yake sai wawa sai mahaukaci ke ba to da za a rubuta ina yawan kawowa ina kwace shi na shafa Allah ya ba ka ai fasaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taskoki na dukiya taskoki na ƙasaita da isa Allah ta'ala ya halitta su ko ya saukar da su wa in min shay'in illa indana faza'in babu wani abu sai akwai taskokinsa a wajenmu wa man nazilu illa bi qadarin ma'lum an ba ma saukarwa ba ma bayar da hawa sai gwargwado walau basat Allah rizqa li ibadihi la bago fi arz da Allah ya fi kowa arziki sai ai ta zalunci aka shi ya bai wani ya hana wani menene yasa walakin yunaddir bi qadarin ma yasha yakan bayar ne gwargwadon abin da ya ga dama yadda zai zama masahala masalaha ga wanda ya bai wani wanda ya ba ya hana shi ma masalaha ce wannan shine abin da fatar zai kawo magana shi kudan kofi wacce ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ya kasance mu'assir ko kuma shi ne wanda ya kasance yin ayyuka wanda sufaye suke dan da shi suke yin koyi saboda ka duk wanda yake so ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake so ya yi aiki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi wannan tafarkin wanda gaba ake ce da ke sufanci wani sai ya ɗauka cewa ta kaya za fi sufanci ko annabi ka za to a sannan dan Allah da annabi mazhabobin da ake ci ruwayoyi na kira'a inda yanzu akwai mazhabar wani mazhabar ruwayar wani ruwayar wani akwai nahawu ma shi ma mazhaba mazhaba tauhidi ma mazhaba mazhaba tafsiri ma mazhaba mazhaba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko daya amma kuma sai da aka samar da su sannan ake fahimtar addini ake fahimtar yadda rayuwa take in ka bi mazahar malikiya in dai ka bi daidai to ka bi abin da Allah ta'ala yi ka bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a addini in ka bi mazhabar shafi'iyya to ka bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi haka sauran mazhabobin in ka karanta qur'ani daidai kamar yadda malamin nahawu ya gaya ba to ka karanta shi ko malamin tajwid to to ka karanta shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to haka in ka bi tafarkin sufanci daidai to ka bi tafarki wanda irin na wanda yake siffata ayyuka irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da kai in ba su ba duk wani wanda zai zo yi da'awa shi ce shi ne alif sunna ƙarya yake ka ka ka ta ganin annabi idan iya wa'azi yana zagin mutane na wala kun ta fazzan gaji da kai bilan fadu ai da irin wannan zage-zagen take tuni ba za a samu mutunta kin bari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ta ali ni ba mai cin mutunci ba yakan karbi abin da duk wani muni ya zo da shi tunda kake a duniya ka taɓa jin a inda annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ba ban yadda kai musulmi bane tukuna har sai an sa mai gadi a gidanka da duk inda za ka tafi akwai godi gadi wanda zai rika kula shin ana ɗabbaka ma musulunci ko ko ba an taɓa ji to dole turmuzawa hancinsu duk wanda ya ce la ilaha illallah da kalal janna duk wanda akiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda karshen sai zama la ilaha illallah da kalal janna me a baya Allah ne ya sani amma dai tun da dai kalmar ta karshe ta zama la ilaha illallah to dan aljanna amma kaka suka ce duk wanda ya ce la ilaha illallah sam ba ta yi ba har sai ka so la ilaha illallah har sai kai biyayya ga la ilaha illallah sai ka sai an ka maka sharuɗa guda bakwai bayan ka ka yadda da su wa'annan ko kai kuma sai ka kuma nawaqil islam guda goma ɗaya daga ciki duk sanda duk sallar ka duk azumin ka duk karatu da in dai zaka ce Allah ina roƙon ka gafarta mini albarkar wanda ka gafarta zunubansa gaba da ba inda ma ya yi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan in dai ka faɗa haka to duk kyawun duk abin da suka sharɓan koma ɗinnan da ka bi sun rushe mushriki ne ba nan aka tsaya ba ba za a binne ka a makabartar musulmi ba idan ka mutu ba nan aka tsaya ba ba za a ce da kai Allah ya ji kanka ba in ka mutu ina da tafiya kan wannan sun fi yawan mutane da suka wanda suka faɗa duk da kansu duk na karanci yanzu haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nan mai sauki da ka daina ya tsananta wa mutane. Allah subhanahu wata'ala ya ce mahaidu la yaji alaihi da alaikum dini min arsu bai sanya mu kunci a bai yasuru wala ta'assu dan Allah ina suka da irin wannan yasuru wala ta'assu to shi ko wannan hadisin ai ina su sai su faɗa shi su sauƙaƙa kada ku tsananta bashiru wa la tumakkiru ku rika yawan mutane albishir kar ku rika kore su daga roman musulunci daga irin abubuwan da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga irin shi irin falalarsa Allah ce wa rahamati wasi al kulli shi rahamata ta yanki kowa a musulunci babu wani mai ja ba wa'insu mutane da suka iso sai wai za su yayi Allah idan ya ga dama iblis sai isa shi a cikin aljanna wacce ma ta fi kowace irin aljanna inda mai sha a ba sai faɗa in sha yarhamu in sha yarhamu kuma in sha yu'adhibu shi bismillah sannan kuma in ya ga dama wani salihi ko wani annabi wanda ya isar da saƙon daidai shi kuma imar ta za ikon kanu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamatai har kai ma shi har ni illa an yi ta gam madinin lahu bi sai idan Allah subhanahu ta'ala ya yi mun gaman da katar da samu rahamarsa wanda Allah zai sa shi aljanna ba wai zai sa shi ne wai don saboda aikinsa wanda zai sa shi a wuta ba wai zai sa shi ne saboda sabansa ba wannan shi ne musulunci wanda zai zo ko in za su zo su ce a'a gabaki daya su raba duniyar gida biyu su suna wannan bangare sauran musulmi suna wannan bangare duk gaba ɗaya nan wuta za su sai mu yi nan sai irin mu nan biyu ne kawai ya yi ya yi daidai da wannan iko da kita ta Allah ba kenan sun kwace power Allah subhanahu wa ta'ala kansu sun mai da shi kaman kowa bayan ce ne suka misali shi ba irin saboda haka ayat da aka karanta wanda iya saukar da ita Allah ya a kuzai shugaban munafikai gaba ɗaya shi ne musulmi suka yi galaba su yaƙi a can su yi galaba su yaƙi a can su yi galaba sai suka zauna suna hira hai alhamdulillah Allah da iko ka duba yanzu ƙasa kaza ta zama kan musulmi ƙasa kaza ta zama kan musulmi ƙasa kaza ta zama musulmi ku dubi irin zuwa ne irin yadda an kashe su ko kuma sun bi sun shigo musulunci sai shi a suke cewa nan ga dama ban faddare ba irin su ruhu nan irin su fari za su dawo musulunci za mu galaba ki sai shi abdullahi bin ubai yake cewa abba ina yan kun ga waɗannan kawai yan abin nan kawai tuki tuki ku kwa fara tinkarar romawa ku kwa fara tinkarar farisawa sun fi ku makamai sun fi ku gogewa wajen yaki sun fi ku sanin dabarun yaki sun fi ku ƙarfin mulki sun fi ku yawan jama'a to na kai ya gaya wa sahabbai Allah subhanahu wata'ala wanda ya san zahiri da ba'ini kusa da nesa abinda karya ma yana jinka wa huwa aqrabu ilayka min hablil warid ya fi jijiyar wuyan ka ta ciki nan ba wace idan an zo za a yanka kaza din nan za a yanka to Allah ta'ala ya fi wannan jijiyar kusanci da kai duba a gani to me za ka yi bai gani ko me za ka yi ji ba sai ga aya ta sauka إن الذين يحادون الله ورسوله ula'ika fil azalliyin hakika waɗanda ya kasance suke sabawa Allah da manzansa waɗanda ya kasance suke yi tsaurin kai a game da karɓar saƙo na Allah da manzansa waɗanda suka bijirewa saƙon Allah da manzansa ula'ika fil azalliyin sun kasance a cikin masifar da tafi azabar tafi kowace azaba wulaƙanci al'azali kamar hafa alu a tafari ba wai a cikin takabu ba ko kuma kaskantu a cikin kaskantar da tafi kowace irin kaskanta in ana maganar kaskanci ana maganar wulaƙanci ana maganar tozarci to su wanda Allah zai musu ya fi wanda ya taɓa yi wa kowa sai Allah ta'ala ya ce to ni ne halittar duniyar kawo ce ni ne farisawa ni ne kuma romawan da sauran duk irinsu irinsu ka taballa wannan ka tabbata na zaman lantarki wallahi Allah ta'ala ya hukunta akan cewa la'agaliban na wallahi sai na yi rinjaye ana warsu ni da banzannina sai mun yi rinjaye da kowane tashi da kowane mutamarriki da romawa da farisawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين